إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار فيا أمة محمد إن من نعمة الله بنا في كل زمان ومكان من علينا برؤية مواسم الخيرات الدنيا ورؤية شهر رمضان أيها المسلمون من أعلى نعمة وأجلها لأنها فرصة ذهبية لقد اختارنا الله تبارك وتعالى تبارك وتعالى من بين عباده التي لا تعد ولا تحصى وما أعطانا هذه الفرصة إلا لنتقيه ونتقرب إليه بالعبادات المتنوعة والزموا الرباط الأجور في هذا الشهر سيد الشهر فليس بينكم وبين الفلاح سوى العزيمة والصبر والشجاعة والثبات قال ابن القيم رحمه الله فبين العبد وبين السعادة والفلاح والقوة والقوة عظيمة وصبر ساعة وشجاعة نفسٍ وثبات قلب والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله لا يضيع أجر أجر المحسنين والله لا يضيع أجر من أحسن عملا عباد الله فكم منا تمنى رؤية هذا الموسم الخيرات وما قدر الله عليه رؤيته فكم منا تمنى ذوق حلاوته ليزاد زادا عظيما لآخرته وما شاء الله وما شاء الله رؤيته ولا اغتنامه عباد الله كنا بالأمس في الشوارع وفي المجالس وحتى في البيوت تتمنى النفوس وتلهج الألسن أن رمضان بقي قليل دخوله فهنهن في اليوم الثالث فيه والأيام تمر ولكن ما زال في رمضان كثير ولكن هذا الكثير معدود كما أشار جل جلاله في مهكم تنزيله فقال أياما معدودات والملحوظ هنا يا أمة محمد لا تغرنكم هذه بقية النهار والليالي تؤخر عبادتك إلى يوم ما فألم حتى قيام الساعة سيأتي بغتة وتمر كما أكد رب العالمين فقال تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب عباد الله فعلينا أن نحاسب أنفسنا من الآن فهل اجتهدت وعملت عملا يتقرب إلى الله ويرضاه هل تغير ميزان حسناتك أما زلت خارج رمضان صحح ورقة عملك لنفسك على عشرين كم ستحصل خلال ثلاثة أيام الفائتة ضيعت صلاة واحدة من الصلاة المفروضة أم لا ضيعت إهدى أو اثنين من صلاة التراويح ضيعت وقتا أو زمنا وما اغتنمها هل بخلت وما تصدقت من أقل شيء عندك فيجب على كل واحد منا أن يحسب ويرى هل سيحصل ولو أشرى على إشرين عباد الله فمن وجد نفسه بأقل أشرى على إشرين فعليه بتغيير الاضطرار وإلا فلا يلومن إلا نفسه بسرعة رمضان وخروجه وما وجد نفسه بأعلى درجة على عشرين فعليه باستمرار والثبات والصبر والعزيمة والمنافسة على كل ما له علاقة بزاد الآخرة وللحديث بقية إن شاء الله بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ya ku yan uwa musulmi bayan dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah maɗaukaki mai girma mu sani cewa tsoron Allah shine tsira sannan saba ma Allah maɗaukakin sarki mai girma shine ke tattare da duk wata barazana sannan kuma shine ke tattare da yin hasara a rayuwar duniya ya koyan uwa musulmi yana daga cikin ni'ima wadda Allah maɗaukakin sarki yake yi a kanmu a kowane zamani da lokaci Allah yana arzuta mu da ganin lokuta na alkhairai na duniya gaba ɗaya kala-kala bayan sha'aban yana cikin wata na alkhairai wanda musulmai da dama sun kwashi alkhairin shi da koyi da manza Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da ya kasance yana yawan azumtan wannan watan har sai an ce kamar bai shan ruwa sannan kuma yana aje shan ruwa har sai an ce kamar baya azumi don haka ya koyan uwa musulmi mu sani cewa ganin watan ramadana cikin ƙoshin lahiya yana daga cikin manya-manyan ni'imomi da kuma ni'imomi masu tsada a wajen Allah maɗaukakin sarki mai girma saboda dama ce ta zinariya saboda dama ce mai tsada wadda sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya so za ya ganin wannan damai akwai mutane da dama wanda mun raye da su a bara kuma sun azumci wannan wata amma yanzu ba su da iko azumtar wannan wata suna cikin ƙasa Allah maɗaukakin sarki bai zaɓe su ba cikin wanda za su sake ganin wannan dama mu sani cewa mu da Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa ba dabaran mu ce ba ba wayanmu ne ba ba iyawanmu ne ba Allah maɗaukakin sarkin ne ya ga dama ya zaɓe mu a cikin miliyoyin bayan shi cewa mu ga wannan wata sannan kuma mu azamce shi mu sani cewa idan Allah ya ba ka dama to ba ya baka ita ne ba kan banza Allah maɗaukakin sarki ya ba mu wannan dama ce don mu ji tsoron shi ya ba mu dama ce don mu kusance shi ya ba mu wannan daman ne don mu kusance shi da ibada kala-kala a cikin wannan watan ramadana saboda ibadu a cikin watan ramadana suna da yawa mai tarin yawa kowa zai yi ƙoƙari ya ɗaura ɗamara ta yi ma Allah maɗaukakin sarki ibada yadda ya dace har Allah maɗaukakin sarki ya yarda da shi kada ka yi tunanin Allah ya baka wannan daman ne kawai don ta zo ta wuce cewa kaga wannan ramadanan ba shi ba ne abin da ake so gabawa cewa ya ƙulla niyya da haƙuri na bauta ma Allah maɗaukakin sarki mai girma sannan kuma sai ya jajirce saboda daga ɗoka azumi har zuwa shan ruwa har zuwa a koma ɗoka azumi babu wani lokaci wanda ke lokaci na banza babu wani sakan wanda yake sakan na banza babu wani minti wanda yake minti na banza gaba ɗaya ramadana gaba ɗayan shi alkhairi ne shi yasa babban malami ibn al-qayyim yake cewa babu abin da ke tsakanin bawa da rayuwa mai daɗi da samun cin nasara ba ce sai jajircewa ba da tsayi tsayin daka da haƙuri ya bauta ma Allah maɗaukakin sarki mai girma haƙuri na ɗan lokaci ne haƙuri na 'yan awanni ne duk kullum awa 24 ne za ka yin kwana talatin ne ko talatin ba ɗaya kana haƙuri da wannan awoyin domin ka bauta ma Allah maɗaukakin sarki mai girma sannan sai ka mai da kanka kamar soji sannan ka yi wannan ibadai sannan dole sai ka ba zuciyarka haƙuri sai ka lallashi zuciyarka sannan za ta iya haƙuri da wasu abubuwa da ka sama ta tsaya ta bauta ma Allah maɗaukakin sarki mai girma to idan ka yi haka nan ita falala ga Allah maɗaukakin sarki mai girma take shi yake ba wanda yake so amma da ƙa'idar cewa sai kama Allah maɗaukakin sarki aiki zai baka wannan falale shi yasa Allah maɗaukakin sarki yake cewa ni Allah maɗaukakin sarki mai girma ba na ɓata aikin wanda ya aikata aiki mai kyawu ba ni rusa mashi aiki Allah maɗaukakin sarki yake cewa lalle ni Allah maɗaukakin sarki mai girma ladan wanda ya aikata aiki mai kyawu ba za ni rusa ta ba za ni bashi ladan shi don haka idan kana son Allah maɗaukakin sarki ya karɓa maka wannan ibadar taka to sai ka yi haƙuri ka yi tsayin daka a cikin wannan watan ka bauta ma Allah maɗaukakin sarki mai girma domin samun aljanna ya ku uwa musulmi mu sani cewa mutum nawa ne ya so har cikin ranshi ya ga wannan watan ramadanan amma bai ga wannan watan ramadanan ba sannan mutum nawa ne cikinmu ya so ya ɗanɗani wannan watan ramadanan don ya samu ya yi guziri mai yawa domin lahirar shi amma Allah maɗaukakin sarki bai ba shi damar ganin wannan watan ba bale Allah maɗaukakin sarki ya ba shi dama amfanuwa da wannan watan bale ya ci riba wannan watan ya koyan uwa musulmi kamar jiya ne a bakin hanya da tituna da wajen zama kai hamma da cikin gidaje halsuna suke gayin cewa sura kwana kaɗan ramadana ya shigo sannan kuma kowa yana fatan Allah maɗaukakin sarki ya nuna mashi wannan watan na ramadana kamar jiya ne muke wannan magana amma yanzu gashi nan hannun shiga cikin ramadana yau muna cikin kwana uku na watan ramadana ya koyan uwa musulmi a cikin kwanakin da suka yi saura a ramadana suna da yawa amma wannan kwanakan masu yawa Allah maɗaukakin sarki ya kira su lissahohi ne shi kuma duk abin da aka sa ma iyaka ƙararre ne abin da ya kamata mai hankali ya hankalta a cikin wannan kwanaki da suka yi saura kada su ruɗe ka cewa ai akwai sauran kwanaki yanzu zan sha kwana a gaba sannan in ci gaba da ibada yadda ya kamata ba wanda ya yi da Allah maɗaukakin sarki mai girma cewa dole su ya ga ƙarshen ramadana ba wanda ya yi da Allah maɗaukakin sarki mai girma cewa zai azumci kwana goma ko kwana sha biyar ko kwana talatin ba wanda ya haka da Allah maɗaukakin sarki mai girma ka sani cewa duk kwana ɗaya wanda kake yi tana yawa shine rabanka don haka wannan kwana ɗai ka yi ibada kamar za ka mutuwa mu sani cewa ba wai sauran wanga kwana 27 ba da ya yi saura a'a tashin alkiyama ma da Allah maɗaukakin sarki bai hito ƙararraba ya nuna mamu yaushe ne za a yin shi mu sani cewa shi ma zai zowa ne kai tsaye ba tare da ka shirya ba bale wannan kwanaki da suka yi saura shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani mai girma yake cewa shi hu al'amarin tashin alkiyama ba komi ne ba kamar yadda ka san kyaftawar ido ne ko kuma ma abin da ya yi kyaftawar ido kusanci idan Allah madaukakin sarki ya tashi naɗe duniya shi kenan da haka ya koyan uwa musulmi kada ka yi tunanin cewa akwai saura a'a duk lokacin da ka samu wannan shine lokacinka amma gobe daban da gobe da abin da zai zuwa da jibi wannan ba naka bane yana wajen Allah madaukakin sarki mai girma dan haka kayi unhwani da abin da ke hannunka ya ku yan uwa musulmi yana da kyawu a cikin wannan kwana ukun kadai kowa ya makan sha'awu kowa ya neman makan ya sikeli ya diba ya gani cewa ya yi aiki tukuru a cikin wannan kwana uku ko bai yi aiki tukuru ba har yanzu yana jan ƙahwa ne har yanzu yana tunanin akwai saura ya aikata aikin alkhairi ko ko har yanzu bai aikata aikin alkhairi ba ka aikata aiki wanda Allah maɗaukakin sarki ke so ka aikata aiki wanda zai kusanta ka ga Allah ka aikata aiki wanda Allah maɗaukakin sarki zai ‘yantar da kai daga cikin bayan shi wanda yake ‘yantawa a kowace rana a wannan watan ko kuma ba ka yi wannan aikin ba sannan ya kamata ka diba ka gani shin ƙoƙon ladaka ya sauya cikin wanga kwanakin uku ko bai sauya ba kai a iya ganinka a iya bautar da kake ma Allah maɗaukakin sarki mai girma sannan ya kamata kowa ya makan shi lissahi a takardar shi ya makan ya lissahi akan 20 ko kuma akan 10 ka gani cewa a cikin 20 idan ka makan ka lissahi nawa za ka samu za ka samu goma za ka sami sha biyar za ka sami ishirin ko ko za ka samu biyar ne ko za ka samu uku idan kama kanka lissahi a kan ishirin sannan sallah ta farilla nawa ta barka ba ka yi ta cikin jama'a ba sannan sallah ta farilla nawa ka bari ba ka yi ta a kan lokacinta ba sannan sallah ta tarawihi an yi ɗa'ukun da kai koko ba ka yi ko guda ba har yanzu sannan duk idan baka yi ko guda ba tsakaninka da Allah mai kake a wannan lokacin kana yin abin da ya yi sallan ne koko kana yin wani abu ne na uzuri duka ya dace kama kanka wannan lissahin sannan a cikin awa 28 a cikin awa 24 lokaci nawa ne ya taimaka kan banza ko ko lokaci nawa ne wanda baka yi unhwani da shi ba ko da kama Allah maɗaukakin sarki zikiri ne sannan ka dibi kanka ka gani shin ka sa kanka rowa ne baka yi sadaka ba koya take da daidai gwalgwadon abin da kake da a cikin wannan watan koko don haka ya kuyan uwa musulmi yana da kyawu kowa ya makan shi lissahi ya gani akan 20 nawa zai samu ya kuyan uwa musulmi duk wanda ya makan wannan lissahin sai ya ga akan 20 goma ya samu to yana da kyawu kai tsaye ya sake makan shi tsari akan bauta ma Allah maɗaukakin sarki mai girma idan ba haka ba su wannan kwanakin saurin da suke za su ƙare ka sani cewa kada ka ce wani ya yi maka kai ka yi makanka babu wanda ya yi maka saboda wannan kwanakin ƙarewa za su idan kuma kama kanka lissahi sai ka ga a cikin ishirin ka samu goma to har yanzu ana buƙatar ka ci gaba da wannan aikin da ka fara a cikin wannan kwanakin ukun ba tare da ka rage ba sai ma dai abin da ake so gare ka ƙari so ake cikin ishirin ba ka samu da yawa ba ka samu sha biyar idan dai ka samu kanka a goma wannan shine mahi sauki cewa ka ƙoƙarta amma kuma ana son ka ƙara yin wani aiki sama da aikin da ka kasance kai cikin wanga kwana uku su kuma wannan aikin bai tabbatuwa dole sai ka tsarkake niyyarka zai tabbatuwa wannan aikin bai tabbatuwa dole sai ka yi haƙuri da duk wani abu da kake so sannan wannan aikin zai tabbatuwa sannan wannan aikin bai tabbatuwa sai ya kasance kana gasar neman samun lada da neman yarda Allah maɗaukakin sarki mai girma da wasu wanda bayi kaga su ma suna yi a wajen neman lada ya dace ka ga wani na aikin lada ka yi ƙoƙarin aikin lada sai ka tsere mashi domin ka samu lada ba wai domin ka ce ka tsere mai ba a'a domin ka ga ƙoƙarin kayi aiki irin na ko kuma kayi aiki irin kayi aiki sama da nashi ba don komi ba sai dai ita lada duka kowa aljanna ce yake nema da ita shi yasa Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa fi zalika falyatana fasil mutanafisun Allah maɗaukakin sarki yace akan haka ne wato akan aljanna ne bayi suke munafasa don wani ya tsere ma wani ya samu wannan aljanna don haka ya koyan uwa musulmi mu sani cewa sauran kwanakin da suka yi saura na watan ramadana ka su ruɗe mu cewa za mu saki jiki mu ce sai zuwa gaba za mu ibada a'a ka ɗauki duk lokaci wanda Allah maɗaukakin sarki ya baka dama ce ta ka bauta ma Allah maɗaukakin sarki mai girma kamar rannan ne rayuwarka za ta ƙarewa ya koyan uwa musulmi abinda muka waɗa na daidai Allah ya ba mu ladai shi kuskure ko tuntuɓa ya shi wanda muka yi Allah ya hima mu Allah ya karɓa mu ibadunmu gaba ɗaya Allah ya karɓa mu azumin mu Allah ya karɓa mu sallolin mu Allah ya karɓa mu ruku'in mu Allah ya karɓa mu sujudan mu Allah ya karɓa mu duka wasu ayyuka na alkhairi da muke aikatawa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma izzil Islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dammir adaka ada ad-din wansur ibadakal muwahhidin wa ami hawzat ad-din ya rabbal alamin wa ami hawzat ad-din ya rabbal alamin Allahumma ati nufusana تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصل أهوالنا وأصل أهوال حكامنا اللهم أصل شباب المسلمين والمسلمات رب يسر لنا ولا تؤثر علينا رب يسر لنا ولا تؤثر علينا رب يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه ولا تخزنا يوم القيامه ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر